نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها دين ودولة وأنها شريعة وسياسة وأن الله تعالى جمع للمؤمنين كل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم وأنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا ولم يخلنا صبحللا قال جل سبحانه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد فعن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا اعمل لدنياك كأنك تعيش عبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي أخرجه في صحيحين في صحيحين والسياسة القيام على الشيء بما يسله وهو من ساس يسوس يقول صاحب التخميس فساس بذاك الخلق لينا وشدة فيا هبذا منه لمن شاء عندتا قال العلماء أن يتولون أمورهم ومضى قدر الله سبحانه وتعالى أن يتولى الخلفاء رعاية هذه الأمة والقيام على إصلاحها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام إلى أن دخل الأمر من ليس له أهل من ليس له بأهل فحدث ما حدث وظن من لا علم له ألا للعلماء فيه دخل قال الشيخ ابن أثيمين عليه رحمة الله وفي قوله تسوسهم الأنبياء دليل على أن دين الله وهو الإسلام في كل مكان وزمان هو السياسة الحقيقية النافعة وليست السياسة التي يفرضها علينا أعداء الله أعداء الإسلام السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى إلى أن قال رحمه, رحمه الله ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل يقول الماوردي تهدي الأمور بأهل الدين مصطله وإن تولوا فللكفار تنقادوا وقال أبو الأسود الدؤلي لا يصله الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر اللهم عبادك الموحدين واحمي اللهم حوزة الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصله شباب هذه الأمة اللهم أصله شباب هذه الأمة اللهم أصله شباب هذه الأمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال جل في أولاه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأهكلهم السهد لبئس ما كانوا يصنعون dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka yayin uwa yana daga cikin rahamar Allah ga bayinsa da cikawar addininsa kasantuwar ya dunkule wa bayinsa komai da komai da suke bukata a cikin littafinsa alƙur'ani shine littafin tsarki shine littafin alwala shine littafin sallah kuma shine littafin da yake bayani akan yadda za a gudanar da rayuwa shine littafin da ya labarta mana labarin annabawa da rayuwarsu da yadda masu mulki zai kamata su gudanar da mulkinsu shine littafin da ya umarni da mabiya su bi shugabanninsu shi ne littafin da ya umarni da talakawa su girmama shugabanninsu Allah bai rage mana komai ba bai ware mana komai ba ya dunkule mana shi cikin littafi guda don ya nuna mana abu ne guda tsintsiya ce maɗaurinki guda annabawa su ne madubin dukkanin mai imani dukkanin wanda ya yadda da Allah ya yadda da ranar lahira to annabawa su ne shugabanninsa kuma su ne fitilarsa kuma su ne abin koyinsa da haka yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta fice da shi ita shari'a ce ta addini ma'ana ta kulla alaka tsakanin bawa da mahalicci kuma shari'a ce ta mu'amala sanin haƙƙin mutum da mutum sannan kuma shari'a ce ta gudanar da rayuwa baki ɗaya a cikinta ake sanin yadda ake shugabanci a cikinta ake sanin haƙƙin shugaba a cikinta ake sanin haƙƙin mabiya a cikinta ne in shugaba ya ba daidai ba ake ƙwanƙwasa kansa a cikinta ne idan talaka ya ba daidai ba ake kwankwasar kansa duk waɗannan abubuwan da na faɗa da ma wanda ban faɗa ba ƙur'ani ya kunshe su wannan yana daga cikin gatan da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wannan yana daga cikin ma'anar cika mana addini da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'imata na yarje muku musulunci ya zame muku addini tsarin rayuwa hanyar da za ku bi ku zauna lafiya kuma hanyar da za ku bi ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba abin da muka rage wanda ba mu bayanin sa a cikin wannan littafi ba innahu laqawlun fasl qur'ani littafi ne dalla dalla filla filla in ka bi shi daki daki zai maka bayanin duk abin da kake da bukata a rayuwarka a jiya da a yau da a gobe da kuma shekara da jibi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani don ya nuna mana addininmu rayuwanmu ce addininmu ibada ne addininmu mu'amala ne kuma ƙur'ani duk ya kunshi haka ubangiji ya ce wa fi ma ataka Allahu dar al-akhira ka nema cikin abin da Allah ya hore maka gidan lahira in kana da lafiya yi amfani da ita yadda zaka bauta wa Allah dan ka more ta a lahira in kuɗi Allah ya baka yi amfani da su yadda zaka more su a lahira idan wata isa da burin ƙasa da iko Allah ya danka maka to kai amfani da shi yadda zaka more shi a lahira domin duk waɗannan abubuwan da aka faɗa ba masu tabbata bane bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ku kuke ganin duniya wata tsiya ce amma ku sani lahira ita tafi muku alkhairi kuma ita ce mai wanzuwa ubangiji ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya kar ka tare a masallaci ka ce ba za ka yi kasuwanci ba kar ka tare a masallaci ka ce ba za ka shiga gwagwarmayar rayuwa ba addinin musulunci bai ce haka ba duk wanda ya zo da da'awar cewa a musulunci babu siyasa a musulunci babu kaza masallaci daban ofisoshin gwamnati daban kasuwanni daban to so yake yi wa al'ummar musulmi sakiyar da babu ruwa so yake ya mai da mu baya so yake ya danne mana haƙi so yake ya wawantar da tunaninmu amma musulunci ba haka yace da mu ba ubangiji abin da yace da mu wa ahsin kama ahsanallahu ilai in a masallaci kake ka kiyaye dokokin masallaci ka yi ibada ka kaɗaita Allah ka yi dukkanin abin da musulunci ya shar'anta maka haka idan ka fita daga masallaci ka tafi kasuwa to a can ma akwai dokokin da Allah maɗaukakin sarki ya shirya maka na kasuwanci baka cewa a masallaci kaɗai zan karanta Qur'ani saboda anan ne ake da kanta aji alƙur'ani to amma abin da ya sa ba a kai Qur'ani kasuwa ba saboda ƙimar kasuwa ba ta kai ai mata haka ba amma hakan ba yana nufin kuma Qur'ani bai yi magana akan yadda za a yi kasuwanci ba ne hakanan idan aka ce ai siyasa ba ana nufin cewa musulunci addinin koma baya ba ne ba ƙauyen addini ne ba gidaje ba kuma ana nufin ai duk abin da 'yan siyasa suke na ƙazanta da rashin mutunci ba ne siyasa shugabanci ne siyasa addini ce siyasa tsarin gudanar da rayuwa ne ubangiji kuma bai rage mana komai ba ka'idar shi ne komai mu yi shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da Allah ya haramta a masallaci na abubuwan da ba su dace ba za ka samu a kowane fage akwai ire-iren waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ce haramun ne a masallaci haramun ne hargowa da hauragiya haka a ko'ina haramun ne hargowa da hauragiya shi musulmi abin da ake so ya kasance na tsantsan mutum kammalallen mutum abin koyi mai hankali mai tunani wanda wani zai gani ya sha'awa ya shiga addininsa ba sauna sha-sha-sha mara tunani mara hangen nesa mai baragada ba wanda bai san me zai faɗa ba ballantana ya san menene abin da zai biyo bayan maganarsa ba ya tabbata cikin hadisi wanda Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito hadisin ya zo marfu'i ya zo mawqufi ya zo a matsayin maganar sahabi kuma ya zo a matsayin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan kai wa duniyar ka tanadi kamar ba za ka mutu ba abinda wannan yake nunawa musulmi su zama jajirtattu kar a bar su a baya kar su zama lusarai kar ka je kana yin abu lakwalako komai so ake kayi shi da gaske inna allaha yuhibbu abdan idza amala amilan ay yutqinahu Allah yana son duk bawan da in zai yi abu yana tsayawa ya yi shi da gaske ya jajirce to da haka idan aka ce musulmi ne kai so ake a fagen siyasa a ganka zakakuri so ake a kasuwanci a ganka zakakuri irin yadda ake ganin ka a masallaci jajirtacce zakakuri i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada ka yi wa rayuwarka hidima kamar ba za ka mutu ba wa amalli akhiratika ka annaka tamutu gadan in kuma an zo wajen ibada a ganin ma ka jajirce kamar wanda aka ce maka gobe zai mutu to haka ake so Allah madaukakin sarki bai yi bayi dan su zama lusarai ba Allah bai turo annabawa dan su mai da mutane baya ba a'a Allah ya turo annabawa ne dan su daga himmar mutane su mai da su zakakurai su mai da su masu himma jajirtattu barazana dukkan mai barazana ba ta kada musu hankali ko ba ta taya musu da ƙura wannan shine addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda shine shugaban shari'a kuma shine shugaban siyasar wannan al'umma duk wani wanda zai yi koyi in dai musulmi ne ko dan siyasa ne manzon Allah shine shugaban sa duk wani wanda zai yi koyi in dan kasuwa ne manzon Allah shine shugaban sa in talaka ne annabi ne shugaban ka in mai kuɗi ne manzon Allah shine shugaban ka dukkanin waɗannan fagagen rayuwa babu inda annabi bai bada kwatance ba bai buga misali ba bai kuma zama mudubi abin kalla a yi koyi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yake ba mu labarin yadda shugabancin al'umma ya kasance tun a talatale har zuwa lokacinsa kuma har Allah ya nade kasa haka Allah yake so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim sun rawaito shi yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya asalin banu isra'ilawa al'ummar da take jagorantar duniya kafin tamu annabawa ne shugabanninta su ne 'yan siyasarta kullama halaka nabiyun khalafahu nabi duk lokacin da wani annabi ya faɗi ya mutu a matsayinsa na jagoran siyasa jagoran addini jagoran rayuwa gaba ɗaya Allah baya barin zaune gari banza a cikin banu Isra'ilawa sai maza ya turo wani annabi sai ya tafa sai ya miƙe shine yace thumma arsalna rusulana tatara haka muka yi ta turo annabawan mu daki daki to sai manzo Allah ya ce to ku sani ni a baya na babu annabi abin nufi ni ma ni ne shugaban siyasar ku ni zan jagorance ku amma ni in na tafi ba annabi bane zai biyo bayana su waye za su biyo bayan sa al ulama warasatul anbiya malamai sune magada annabawa farkon shugaba a cikin wannan al'umma bayan manzo Allah ya bar duniya wane ne abubakar ne abubakar bara gurbin dan siyasa ne ko malamin dan siyasa ne malamin dan siyasa ne jahilin dan siyasa ne ko mai ilimin dan siyasa ne mai ilimin dan siyasa ne bayan abubakar ya bar duniya wa ya zama halifan manzo Allah na biyu Umar Umar bara gurbin dan siyasa ne ko malamin dan siyasa ne ko kuwa a wajen Umar da Abubakar da wanda suka biyo bayan su ake neman fatawar addini su suke wa gawa sallah su suke jagoran kuma su suke zama a cabinet su meeting su zartar da hukunci akan al'umma to yaushe ne tunani ya zo wa al'umma mu cewa malamai daban siyasa daban addini daban siyasa daban wannan makircin turawan yamma ne suka ribaci kwakwalen wasu daga cikin mu har da kiristoci an musu wannan da'awar amma sai dai kash a wajen kiristoci bata samu karbuwa ba saboda sun gane tsakiyar da babu ruwa ake so a yi musu ya za a yi kace dan adam ya rayu babu addininsa mutum idan kace ya rayu babu addininsa tumbelen da zai maka yafi na akuya tumbelen da zai maka yafi na dabba shi yasa Allah ya ce kafirai rayuwarsu yadda ka san dabba dabba ma ta fi su hankali inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila kamar dabbobi suke wallahi sun fi dabba baragada saboda me saboda fitarsu daga addini da haka ya uwa masu albarka mu sani cewa addinin mu gamamman addini ne kada mu yadda da barazana dukkan wani mai barazana na cewa masu mutunci kar su magana akan siyasa to ko da a dokar ƙasa a hankalce yaushe ne wani yake da yanci wani bayi da yanci yaushe ne wani yake da ta cewa wani bayi da ta cewa yaushe ne ka yadda da cewa fitsararre yana da damar yayi magana amma mai tarbiya mai hankali shi bai da damar yayi magana a yaushe al'umma za ta zama haka babu mai hankalin da zai yi wannan lissafi babu mai tunanin da zai yi wannan hangen nesa da haka ya uwa mu sani cewa muna fuskantar kalubale na gurbatattun 'yan siyasa daga kowace jam'iyya masu mummunan aƙidar sai sun kori masu mutunci daga cikin al'amarin mutane sai sun yi barazana sun tada ƙurar banza wacce wallahi bari mu gaya muku kaɗawa furfiken sauro ba ta tada hankalin mai bacci kaɗawar furfiken ƙuda ba ta tada hankalin mai hankali da ka sani duk wata barazana da za ka yi ta kai zagi ko kai rashin mutunci ka'idar ɗaya ce muna faɗa muna nanatawa ba don muna tsoron kowa ba don wannan shine gaskiyar da muka yarda da ita muke bautawa Allah da ita ba wata jam'iyya da ta zo a Qur'ani babu ita daka ba wata jam'iyya da zamu ce kafira ce waccan musulma ce mu ba mu da wannan tunanin ba wata jam'iyya da muke jin cewa tun daga alifin ɗinta zuwa ya'un ɗinta tun daga a ɗinta zuwa zai ɗinta duk mutanen kirki ne babu wannan a cikin tunaninmu mun yadda a cikin kowace jam'iyya akwai mutanen kwarai akwai mutanen banza abinda muke kira shine duk mutanen kwarai ɗin kada lalatar lalatattu ta sa ku ja da baya ku jajirce ku dake amma lalle ku tursasa a yi gaskiya ku tursasa a yi daidai ya kamata shugabannin siyasa su sani muna faɗa muna nanata musu Allah ya danka muku amana mai girma kuma zai tambaye ku maganar cewa siyasa ta ku ce ba wannan maganar ake ba wannan maganar wani kuke gaya wa ba mu ba amma mu mun san inda aka yi kwan mun san kuma inda aka kwana a ragaya siyasa ta malamai ce siyasa ta masu mutunci ce siyasa ta masu hankali ce ba ta mahaukata ba ce ba ja da baya da lakwalakon waɗansu ko mafi yawancinmu na al'umma shi ya ja kuka samu dama amma in sha Allahu daga yanzu irin wannan dama kan mage ya waye mutanen kirki ku zabura ku shiga siyasosi ku zabura ku rinka faɗakar da mutane waɗanda suke yin ba daidai ba alherin wannan al'umma yana cikin wa'azi alherin wannan al'umma yana cikin faɗakarwa alherin wannan al'umma yana cikin yin hannunka mai sanda kowace jam'iyya ya kamata ta rinka jin hankalin marasa hankalin cikinta ta rinka yi musu faɗa wannan shine alheri wannan shine amana wannan shine daidai zagi baya taba bada nasara in dai laluma bata bada nasara ba rashin laluma ba za ta bada nasara ba in dai hauka bata bada nasara ba hankali bai bada nasara ba hauka ba za ta bada nasara ba me ribarka bayan hayaniya da hargowar siyasa akwai wata rayuwar da haka ya uwa mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rayuwa ta yau da kullum da tarihin sahabbai da tarihin magabata duk ya nuna mana yadda al'amuranmu ya kamata su gudana mantuwar mu da baccin mu da rafkanan mu shi yasa muka samu kanmu a cikin wannan hali ba wai zamanin sahabbai ba mu taho nan kusa kusa in ka ɗauko tarihin shehu ɗan fodiyo lokacin da shehu ɗan fodiyo ya kafa daula gaya mun wani jahili da ya mulki ƙasar hausa duk sarakunan ƙasar hausa malamai ne shi yasa kowane ƙofar gidan sarki za ka tarar da kotu za kuma ka tarar da masallaci jahili yana limanci ne shi yasa sau da dama a cikin waƙoƙinmu na hausawa na adabi za ka ji in za a wasa basarake za a ce sarkin gari limamin gari saboda haka al'amarinmu yake gudana asali to tun a wannan lokaci za ka samu muna cikin nutsuwarmu muna cikin tarbiyyarmu muna cikin ladabinmu muna cikin biyayya da mutunta junanmu to amma bature da yake so ya cuce mu sai ya zo ya yi dabarun da ya yi ya ware malamai ya fitar da su daga mulki ya ɗauko waɗanda yake jin za su biya masa buƙatarsa waɗanda su ba su san addinin ba kuma ba sa girmama addinin ya ce ku ku zo ku yi shugabanci to ka taɓa ganin inda makaho ya tuka mota in kwa ya tuka mota to ina za a je za a shiga hadari za a shiga bala'i ba ina cewa malamai ba sa kuskure ba malamai yan adam ne kamar kowa amma Allah ne da kansa ya ce cikin bayina wanda suka fi kamantawa su ne masu ilimi yau dama wanda bai sani ba ya zai ma ya aikata ya zai ma ya kusanci daidai ubangiji ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai daga cikin bayin Allah wanda suka fi kwatanta tsoron Allah su ne malamai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun gani mun ji mun karanta a tarihi wallahi lokacin da masu hankali suke shugabantar mu kuma babban abin da ya ba su wannan hankalin ba shekaru bane ba idan ka dawo ƙasa ƙasa zamanin su saddauna su saddauna duk gwagwarmayar da suka yi a shekara talatin da kaza ne fa duk gwagwarmayar da suka yi amma me yasa ba a samu dabarbarewar al'amura da lalacewar su ba a wannan lokacin saboda za ka samu suna mutunta addinin su ba za ka samu ɗan siyasa ya kasa karanta fatiha a cikin su ba dukkaninsu suna da tarbiyyar da ya kamata a ce kowa ya samu daga gida ta guzuri na addininsa Malam Aminu Kano ya yi ralin siyasa, ba mu riske shi ba amma muna jin kasunansa zai maka fassarar wal asari, ya yi kaza, ya yi kaza, duk a cikin kamfen. To amma al'amura suna ta tafiya, suna ta tahowa, suna ta tahowa, sai daɗa lalacewa suke, sai daɗa gurɓacewa suke yi, al'ummar sai baya take yi. A lokacin da su Malam Aminu suke mulki, akwai mabambantan siyasa, akwai adawar siyasa, amma akwai girmama juna, akwai mutunta juna idan al'amarin al'umma ya taso aje bambancin siyasa ake a haɗu, ai wa juna faɗa, a wa juna nasiha a kalli makomar al'umma amma ba haka muke gani a yau a wajen 'yan siyasanmu ba daga waɗanda za su fito su kunduma ashar sai waɗanda za su fara ashar ɗin dan yaran wasu su karasa musu su fa babu 'ya'yansu a wajen sai wanda za su ce ko da tsiya ko da tsiya tsiya sai waɗanda za su ce suna da mumbarin ashar kowa a zage shi wannan ita ce al'umma ina za mu je a haka wallahi babu inda za mu je da wannan wallahi summa tallahi wallahi sun matallahi ba mu yi alkawarin wani zai sake yi mana irin wannan mujabaki mu shiru ba wallahi ba za mu yi ba Allah ya gani iya nauyin da muke iya saukewa iya wanda ya dora mana kenan ma'azratan ila rabbikum la'allahum yattaqun amma hanyar da muka kama musamman a garin Kano akwai sharri akwai bala'i ku je jihohi kullum ina gaya muku wallahi summa tallahi ba za ka je jihar katsina ka zagi wani babba a rediyo ka kwana lafiya ba ba za ka je jihar zamfara kai wannan su kyale ka ba ba za ka je bauchi kaza kaza su wannan kai wannan tsiyar a kyale ka ba wata hikimar Allah Allah ya sa mu ke jagoranci amma kuma abun mamaki sai a ce sharri daga wajen mu zai rinka fita yanzu za ka sha mamaki sai ka ji ɗan jigawa ɗan katsina ɗan yobe ɗan sokoto har ɗan jihar adamawa wai ya zo ya program ɗin siyasa a kano saboda a kano ne aka ba da damar a ci mutuncin mutane a kano ne aka ba da damar a zagi masu kima a kano ne aka ce ba mai mutunci kowa in ya shigo layin wani ɗan siyasa za a iya zaginsa abin da zai baka mamaki su kansu da suke cewa malamai su fita daga siyasar za ka samu magana ce ta son zuciya kuma maganganun malaman suke ɗauka suke kamfen da su duk maganar da ta yi musu daidai ta dace da ra'ayinsu da son zuciyarsu za kuma su yanka ko ka sani ko baka sani ba su yi kamfen da shi amma idan suka so su yi rashin kirki su yi rashin kunya su yi rashin mutunci sai su ce ka fita daga siyasa abinda suke nufi malami a siyasa sai dai ya zama dan koransu sai dai duk abin da suka shuka na tsiya ya ce amin to malaminmu na da dattako suka yi muku amma wallahi sun matallahi mu Allah ya gani mu ɗaliban ilimi ne ba malamai ba ne amma wallahi ba mi alkawarin mi wannan dattakon ga kowa ba in dai gyara kayanka zai zama sauke mu raba to mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura in dai mara kunya bai ji kunyar yayi magana ba to ban ga dalilin mai tarbiya ya ja bakinsa ya shiru ba in dai wanda zai ce a gyara in dai wanda zai ce a ɓata bai ji tsoro ba to ban ga dalilin da zai sa wanda zai ce a gyara ya ji tsoro ba yayin uwa masu albarka wannan hadisi da na karanto mana malaman musulunci tuni sun yi bayani game da shi ita kalmar siyasa tana nufin shugabanci tana nufin gyara al'amura ba ɓata su ba shi yasa idan ka koma cikin fatul bari sharhin sahih al-bukhari na hafiz ibn hajar yace was siyasatul qiyamu ala shay'i bima yuslihuhu me ake nufi da siyasa komai ka yi shi daidai kuma ka gyara shi kakkai barna a cikinsa yan siyasa ku tsarkake bakinku daga ashariya daga zagin junanku wai dan Allah ma ina hankali da tunani yau kai ka bawa wannan yaro kuɗi ya je ya zagi abokinka shi ma gobe ya bashi kuɗi ya zo ya zage ka ku yaran da ake sa ku yi haka wai su ina ƴaƴansu in ka ji haushin wane ya zagi wane ijunansu ɗansa ya fito ya tare masa man saboda ya sani duk yaron da zai sa zagin ko sa'an ka kasa a gaba billahi lazi ba za ka wanye lafiya ba ballantana zagin wanda ya gaba da kai babu wata al'umma da za ta yi kyakkyawan ƙarshe da za ta samu albarkar rayuwa wacce ƙanananta za su sanya manyanta a gaba wajen rashin mutunci da rashin kunya babu ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man lam yuwaqqir kabirana baya daga cikin mu karamin da baya mutunta manyan mu wala yarhamu sagirana baya daga cikin mu babban da baya tausayin na kasan mu daka ya ƴan uwa mu sani cewa irin wannan tarbiyya irin wannan halayya irin wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki to abin tausayi ne in mun ci gaba a haka shekara ashirin masu zuwa to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alfazazi yace fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shugabanci al'umma da salobi na shugabanci tausasawa a inda ya kamata a tausasa kausasawa a inda ya kamata a kausasa kaga kalmar fasasa daga nan aka samo siyasa malamai suka ce da manzo Allah ya ce kanat banu isra'il yasusuhumul anbiya banu isra'ilawa annabawa ne shugabannin siyasar su suka ce ayyata wallauna umurahum suke jibintar al'amuran su wa ma da qadarullahi ayyata wallal khulafa ri'ayata hadhihi al-umma Allah ya kaddara mabudin shugabancin wannan al'umma daga hannun malamai ya fara daga hannun irin Abubakar ne shi zai limanci shi zai fatawar sallah ya fatawar azumi kuma shi zai shiga kotu shi zai shiga ofisin gwamnati ya zartar da abin da ya kamata a zartar game da al'umma da shi da mataimakansa to amma an wayi gari wanda bai san wannan tarihin ba sai ya ɗauka malamai bakin haure ne a cikin siyasa wani shi ne ɗan gida su kuma baki ne ‘yan cirani wannan ba haka yake ba hankali ba zai yadda da wannan ballanta na ilimi sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama a cikin sharhin riyadu salihin na nasa da ya zo kan wannan hadisi sai ce wa fi qaulihi tasusuhumul anbiya da manzo Allah ya ce annabawa ke shugabanci su ne jagororin siyasa sai ce dalilun ala anna dinallahi wa huwa islam fi kulli zamanin wa fi kulli makan wannan shaida ce da take nuna haƙiƙa addinin Allah wanda shine musulunci a ko ina da kowane zamani huwa siyasatul haqiqiyya shine tsantsar siyasa ta gaskiya wacce Allah subhanahu wata'ala yake so a tafi a kanta annafi'a wacce take jawo mutane amfani na sha faɗa kuma ina nanatawa duk 'yan siyasa suna iya gina mana titina duk 'yan siyasa suna iya yi mana kaza yi mana kaza ban sani ba ban taɓa ji ba a tarihin 'yan siyasar kano kai har wanda ba masu mulkin siyasa ba wanda ya taɓa mulki ya gama bai yi titi ba kowa gwargwadon nasa kowa gwargwadon himmarsa kowa gwargwadon ƙoƙarinsa da haka yanzu ba wai gajiyawar titi da kaza da kaza muke tuhumar 'yan siyasar mu da ita ba kowa yayi nasa kowa gwargwadon nasa Allah ya saka masa da alkhairi amma abin da muke tuhumar ku da shi shine gajiyawar tarbiyya gajiyawar jagorancin ƴaƴan mutane bisa ga amana a ɗora su akan hanya madaidaiciya kuna ƙoƙarin ku bawa yara ilimi alhamdulillah ana son haka amma duk ilimin da babu tarbiyya asara ce shi yasa Allah ya kwatanta mai ilimin da bai da tarbiyya da jaki masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara a wata ayar Allah ya kwatanta mai ilimin da bayi da tarbiyya da kare karan ma mahaukaci watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas dhalika mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqasus al-qasas la'allahum yatafakkarun shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya turo annabawa da biyu ne addini da tarbiyya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli shi ya turo annabinsa da shari'a da addini na gaskiya kuma Allah madaukakin sarki ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya ga waye mai kyakkyawan aiki da haka in ilimi ne akwai al'ummomin da suka gaban mu a ilimi amma Allah ya watsi da su Yahudawa ubangiji ya musu shaida ilimi ya alamuna zahiran min alhayati dunya awalam yakfihim ay ya'lamahu ulama'u bani isra'il afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah to amma me Allah madaukakin sarki ya tuhumci banu isra'ila da shi shine rashin tarbiya kashe annabawa zagin su cin mutuncin su yi musu kage yi musu kazafi innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم wannan shine abin da muka rasa a yau daka ya uwa muna bukatar mu zamo masu tarbiyya malamai su zamo zakakurai su gane yan siyasa suna amfani da su ne don cimma bukatunsu idan dan siyasa yau ya zo ya maka daɗin baki ya ce yana tare da kai ranar da ka saba masa kuma yana da dama ya turo yaron sai ya zage ka kaga wannan ya nuna bai yadda da kai a matsayin mai mutunci ba daman rikon da ya yi maka riko ne na neman biyan bukata to kaga ya kamata babu wani shayi ko tsoro a gaya musu gaskiya wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaya musu gaskiyar in sun ga dama su bi in sun ga dama kar su bi watan wata rana za su tana ka ko bayan baka na daka ya yan uwa mu sani cewa al'umma mu tana cikin wani hadari kuma na tana fuskantar garari wanda insha Allah da taimakon Allah idan kowannen mu ya tsayaye abin da ya dace kowannen mu yace ban yadda da wannan rashin tarbiyya ba to ko suna so ko ba sa so za su dawo su yi tarbiyya kuma mu tashi mu zabura mu shiga wannan al'amari ya za a yi mutumin da in ya ci mulki zai mulke ni ya mulki gidana ya mulki ƴaƴana kuma amma ya ce bani da bakin masa magana ma'ana mun koma lokacin bayi bayi ne mu bayan ana maganar yanci yaushe ne kai kake da magana kake da bakin magana ni bani da shi babu wannan da ka Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin yake cewa dukkanin wanda yake wa man farraka duk wanda ya bambanta baina shari'ati was siyasa tsakanin shari'ar Allah da siyasar mutane yace faqad dalla wannan ya bace wa tafarki madaidaici da yawa sukan ɗauko maganganun malamai sai ce ai wani malam wani ya ce malamai su kaza ana gaya wa malamai ne su tsaya su rike matsayinsu da Allah ya basu malami yana da damar ya tsaya takara ba laifi bane ba malami yana da damar ya goyi bayan ɗan takara ba laifi bane ba malami yana da damar ya yi zaɓe ya yi dangwale ba laifi bane ba malami yana da damar ya faɗi sifofi na mutumin kirkin da ya kamata a zaɓa ba laifi bane ba in ka ce nasa laifi ne yaushe kai naka ya zama daidai nasa shi kuma ya zama laifi ina ƙalubalanta duk wanda ya ce malamai su fita daga siyasa ko kar su tsawatar wa 'yan siyasa ko kar su yi abin da ya dace wanda shi ake zata musu sakamakon amanar da Allah ya ba su ta ilimi to ya kawo min ayatun daga fatiha zuwa nasi ya kawo min hadisin da annabi ya ce addini daban siyasa daban ya kawo min ayat da ta ce addinin ku daban siyasa ku daban ni ko hujjata ta farko qur'ani shi yayi magana komai shi yayi magana siyasa shi yayi magana addinin kuma a dunkule yanzu muna buƙatar ka ware mana qur'anin sallah da azumi da kaza da kaza sai ka zo ka ba mu ka rantsar da mu ka aje mu a masallaci kai kuma in yaso sai ka ɗauki na siyasa sai ka tafi da shi wanda ba za ka iya wannan ba ba zai yi ba babu wannan za ka ya kamata yan uwa mu fahimci wannan mu gane wa wannan imamu al-mawrudi ya yi rubutu akan siyasar musulunci cikin littafin sa ahkamu sultaniya na daga cikin abin da yake faɗa ta hadil umuru bi ahli dini mastalahu wa in tawallaw falil kuffari tanqadu al'amura suna gyaruwa ne matukar masu addini su ne jagororin su kaga kiristoci duk baragadarsu da tsirkaniyarsu amma sun yadda malaman addininsu su ne jagororinsu a yau ba wani ɗan siyasar da zai yi mulki bai je ya gaida malaman addininsu a masallatansu ba amma mu yau 'yan siyasar mu mafi yawanci sai dai su zauna a gida sai dai malamai su bi su wani ma in an bi shi yana kan kujera sai dai malaman su zauna a ƙasa to malamai ku fito ku ɗauki matsayinku na gaske in ɗalibi bai zauna a ƙasa ba malami bai kamata ya zauna a ƙasa ba imamu malik yana masallacinsa yana masallacin annabi yana karantar da mu waɗa haruna rashid shugaban ƙasa na lokacin ya ce a ce da malam ya taso ya dawo masallaci kan yi masa haka sai masa dabara ta masu mulki sai tura da jakar kuɗi ya ce a je a gaida malam aka je aka gaida imam malik imam malik sai aje jakar kuɗin nan a cikin a ƙarƙashin gado bai taɓa ta ba kwana biyu sai ga sako daga gidan gwamnati karatun muwaɗa shugaban ƙasa yana so a mai da shi gidan gwamnati imam malik ya ce haba mu tashi daga masallacin annabi mu koma gidan gwamnati al'ilmu yi uta wa la ya'ati ilimi biyo shi ake baya bi shi kenan sai shugaban ƙasa ya yadda sai gashi ya taho masallaci shi ma ai karatu da shi amma da ya zo sai aka sa masa kinkimemiyar kujera imam malik yana fitowa makaranta sai ga kujera ya ce wannan tawaye aka ce shugaban kasa ne zai zo ya ce ku cire ta in ba ku cire ta ba ba zan yi karatun ba yau ya ce aka ce saboda me ya ce al'ilmu ya alu wa la yi ula alai ilimi shi yake sama ba a sama da shi ba wai na hana shugaban kasa ya zauna a kujera ba ne don ni maliku ni ban isa ba shi ya fi ni in mutum da mutum ake amma amanar da nake dauke da ita ni ofishin annabi nake rikewa shi ko ofishin wani yake rikewa na mutane shi kujerar aski ce zai sauka ko ba dade ko ba jima to wannan kimar da wannan daraja shine abin da malaman mu suke jan hankalin junan mu mu rinka yin wannan mu rike mutuncin mu suna raina mu ne lokacin da suka gane cewa rayuwar mu ta ta'allaka da su ba rukon mu suke rukon amana ba duk da ban ce duka ba ba ka rasa na Allah a ko ina amma mi hattara da irin waɗannan mu rike mutuncinmu mu rike darajarmu wannan zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kimanta addinin ya mutunta addinin da irin hidimar da muke yi gwargwadon iko abul aswad du'ali yana cewa la yasluhu nasu fauda la sarata lahum mutane ba za su taba gyaruwa ba in dai suna zaune karazu ba ba su da shugabanni irin rayuwar da muke a Najeriya ta arewa musamman a garin Kano an nuna wa yara babu shugaba za su iya zagin kowa su zagi manyan attajirai su zagi manyan sarakuna su zagi manyan malamai ba yadda mutane za su gyaru da haka wallahi duk abin da za ka yi musu wallahi in za ka kawo musu aljanna duniya in dai bisa ga wannan sistem din ne billahi lazi al'amarinsu ba zai gyaru ba to sannan yace wala sarata idza juhaluhum sadu ba yadda za a yi shugabanni su yi abin da ya kamata in dai jahilai ne jahilai ana nufin ta fuskar addini domin addini shine ilimi ba ana nufin kowa sai ya zama malami ba amma akwai raban da ba a yi maka uzuri da shi in baka sani ba a matsayinka musulmi a matsayinka na musulmi baka iya fatiha ba a matsayinka na musulmi zaka ce Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi zaka ce annabi subhanahu wataala wannan karatun na islamiya karatun da tun ba a shiga islamiya ba ma ake sanin sa a gida duk wani title da ake gaya wa babba ka san shi amma baka san wanda ake gaya wa annabi ba baka san wanda ake gaya wa Allah ba baka san bambancin subhanahu wa ta'ala da sallallahu alaihi wa sallama ba kuma a haka ake tunanin zaka kai mutane ina kai Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi a duk inda suke ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke Allah ka gyara mana al'amuran rayuwarmu irin yadda ka gyara mana al'amuran addininmu Allah ka sanya ƙaunar juna a tsakaninmu Allah ka shiryi samarinmu Allah ka shiryi samarinmu Allah ka shiryi samarinmu Allah ka sanya musu sanin ƙimar manya da masu mutunci a cikinmu Allah ba dan manyan ba dan su gobansu ta yi kyau babba dan ka girmama shi kanka kaiwa domin ka rubuta ka aje kamatu dinu da yadda kai haka za a yi maka yau ka yi wa mahaifinka rashin kunya rubuta ka ajiye wallahi sai ɗanka ya rama masa yau ka yi wa malaminka rashin kunya rubuta ka ajiye wallahi gaba sai jahili ya yi maka yau ka yi wa wani mai mulki rashin mutunci rubuta ka ajiye wallahi gobe sai an yi maka da ka ya'yan uwa mu sani cewa lallai gyaran al'umma mu za mu yi ba mala'iku ne za su sako daga sama su gyara mana al'amura ba yana daga cikin rudewar kwakwalwa ka rinka jin cewa in an gaya maka gaskiya wai tsanaka aka yi to me kai da aka tsane ka me kai da aka tsane ka yana daga cikin rudewa kwakwalwa in wani aka gaya wa gaskiya ka ji daɗi amma kai in an gaya maka kai tsanaka aka yi dan me yaushe gaskiya ta zama haka ubangiji subhanahu wataala ya ce mun tsine wa banu isra'ila akan harshen annabi dauda da annabi isa dan maryam Allah ya ce abin da ya sa muka yi musu haka bakin su muke ba laifuffukan su suka ja muka yi fushi da su mafi girman laifin da suke ba sa tsawatarwa junansu kanu la ya tana hauna an munkar idan aka yi laifi kowa sai ya ja baki ya shiru kowa yana tsoron kar a zage shi mutuncinka ya kai na annabi ne za kuma ka kai me ba a gaya wa annabawa ba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba za a gaya maka sabuwar kalma ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kaseer fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu bayan duk Allah ya gama faɗan narkon bala'in da yawa banu Isra'il cokan Musa Allah ya ɗauko laifin sai ya dawo da shi kan malamai yace laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus suhut me yasa lokacin da suke wannan timelan da iskancin malaman su ba su tsawatar musu ba a kenan in aka yi laifi malamai suka ja baki suka yi shiru waye zai fa ɗaukar kaso mai tsoka na zunubin su saboda su Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu tuna yayin da Allah ya yi alkawari da waɗanda ya bawa ilimi ku yi wa mutane bayani kar ku ɓoye musu ko su yabe ku ruwansu ko su zage su su zage ku ruwansu amma ku gaya musu gaskiya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim yan siyasa in magana ta yi muku zafi ku yi hakuri amma haka take wannan ita ce gaskiyar duk wani dan adam zai iya faɗa za a iya faɗa masa amma kar ai magana ta hankali kai kai hauka masu hankali sai su yi maka dariya a cikin abin da aka gaya maka faɗi kuskuren ɗan adam ne ya faɗa irinka sai ya karɓa ya gyara amma kawai ba zan karɓa ba a shari'a ce to wannan ya tabbatar da abin da ake faɗa ɗin kake korewa ya tabbatar da cewa ba tarbiyyar ya tabbatar da cewar ba daidai ɗin ake tafiya ba ko mahaukaci in bai zama tuburan ba baya zagi in ka ga mahaukaci yana zagi ya zama me tuburan to Allah ka raba mu da tubura Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukumullah